نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي والسالهين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتأتاه الله لقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل وسمع والطاعة فإن مولاكم قد قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد عباد الله الأمانة هي أداء الحقوق والمحافظة عليها فالمسلم يؤتي كل ذي حق حقه أولا يؤدي حق الله عز وجل في العبادة ويحفظ جوارحه عن الحرام وهي خلق جليل من أخلاق الإسلام وأساس من أسسه فهي فريدة عظيمة حملها الإنسان بينما رفضت السماوات والأرض والجبال لعظمها وثقلها يقول الباري سبحانه إنا أردنا, إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وهملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقد أمرنا الله بأداء الأمانات فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل عباد الله الأنبياء والرسل هم أمناء الله في أرضه على شرائعه ودينه وهم مثل الأعلى في الأمانة قال هود عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وقال يوسف عليه السلام وقال للملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين وقال وقال ابنة شيخ مدين في وصف موسى عليه السلام ان خير من استاجرت القوي الامين الامانه عباد الله من اكثر الاوصاف التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ نشاته حتى لصقت به قبل البعثه فنعته فنعته قريش بالصادق الامين واشتهر بذلك عند اهل مكه فحكموه في خصوماتهم واستودعوه اماناتهم فما حفظ عنه غدره ولا عرفت له في امانته ذله فقد كان المشرك وفقد كان المشركين يتركون ودائعهم عنده ليحفظ حالهم وحينما هاجر من مكة إلى مدينة ترك ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليعطي المشركين الودائع والأمانات التي تركوها عنده أول ما دعا إليه هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم الأمانة كان من أوائل ما دعا الناس إليه قبل بئسة لما قابل النجاشي جعفر بن أبي طالب وسأله النجاهي عن دينهم أجابه جعفر رضي الله عنه فقال له أيها الملك كنا قوما أهل الجاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيع الجوار يأكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وأفافه فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونكلع ما كنا نحن ما كنا نحن ونكلع ما كنا نحن نعبد آباؤنا من دونه من الحجارة والأوصان وأمرنا بالصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار عباد الله هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أقول ما قال إن صواب فمن الله وإن أخطأت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawansa ne kuma jakadansa ne zuwa ga duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa da ni da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake a samai da kasai muna shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne kuma jakadansa ne musani ya uwa babu mafi gaskiya zance fiye da alkur'ani mai girma babu kuma shari fiye abin da aka kage shi a cikin addini yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomata zuwa ga wuta Allah ta'ala ya tsare mu bayan nan ya uwa na cikin addinin Allah fuskoki masu annashiwa da albarka wanda muke zatawa junanmu da junanmu alkhairi a gaban Allah a gobe alkiyama mu sani cewa kutubar mu ta yau takwas ga watan uku musulunci hijira na da shekara 1443 za ta yi magana ne kan amana wata makala da Allah ta'ala ya haɗa mu da ita a rayuwar mu ta duniya wanda sakaci da ita iya jawo mutum hasara da taɓewa a gaban Allah a gobe alkiyama kulawa da ita da tsantsanta kai wajen kiyaye ta iyasa kuma ɗan adam ya samu rahama da jin kai a gobe alkiyama kuma ita amana tana cikin al'mu'amala wanda al'ummar yau gurɓacewar mu'amalar ta yi yawa shi yasa amanar ake nema a neme ta a rasa wanda malamai suna cewa shi wannan addini namu na musulunci kaddara kamar ɗaki ne afwan kamar gida ne a gidan akwai ɗakuna guda uku ɗaki na farko shine tauhidi ɗaki na biyu shine ibada ɗaki na uku shine mu'amala wanda ɗaki na mu'amala ya fi kowane ɗaki faɗi domin ita mu'amala har ma da wanda ba musulmi kuna kulawa da shi saboda ka mu'amala in ta gyaru to ana sa ran addini ya gyaru idan mu'amala ta ɓaci kuma addini ya rushe kuma duk ingancin addinin mutum matukar ba da mu'amala mai kyau to babu shakka ba zai samu jin Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi iya tsaye aka wuce da gawa ta farko ake yaban halayyarta ta biyu ake faɗar mummunan halayyarta duka ma'aikin Allah ya faɗi kalma guda ɗaya akan su ne wajabat bayan kura ta lafa sai Umar yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce wajabat a gawan farko ka ce wajabat a gawa ta biyu manzon Allah muna neman ƙarin bayani sai ya ce ta farko da ake yaban halayyarta to wannan yabon zai bi ta har kabarin ta har gaban Allah a gobe alkiyama ta biyun da ake faɗa sharinta to sharin zai bi ta har kabarin ta kuma har gaban Allah a gobe alkiyama kaga manzon Allah bai faɗi sallarsa ba azumin sa zakarsa ba sai ce in ya faɗi a mu'amala to a gaban Allah ma ya faɗi wata rana akwai Allah ta'ala ya turo mala'ikan mutuwa da mataimakan su ɗau rayuwar wani bawan Allah sai Allah ta'ala yake faɗi tambayar mala'ika duk da cewa ya fi kowa sanin abin da yake faruwa domin zai ba da wata ka'ida wanda ya kamata zama wa'azi gare mu sai Allah yake tambayar mala'iku cewa da kuka ɗauki ran bawan Allah nan me wanda yake zaune a cikinsu ake faɗa da shi sai mala'iku suke faɗa wa Allah ana yabonsa ana cewa an yi hasarar mutumin kirki bawan Allah me kaza me kaza ake faɗar alkhairansa sai Allah yake cewa mala'iku to su wannan masu yaban nasa sun san alakar mu da shi sun san me yake mun na laifi suke yabansa sai mala'iku suka ce Allah ai su zahiri suka sani batini kuma kai kabarwa kanka sani abin da ake a baɗini ba wanda sani sai kai Allah amma zahiri suke ba da shaida aka sai Allah ta'ala ya faɗa mala'iku cewa tunda al'ummar da yake rayu a cikin ta suna yabansa kuma ya kyautata mu'amala da su to ba zan kunyatar da su gobe alƙiyama ba ni ma laifi na yafe masa duk laifin da yake wa Allah kyautata mu'amala sai Allah ta'ala ya yafe masa laifin tsakaninsa da shi saboda ka ya uwa mu kyautata mu'amalar mu mu kyautata mu dinga sa haƙuri da juriya da mutunta juna da baiwa kowa haƙƙinsa a cikin al'umma mai girma a bashi girmansa wanda ya kamata a tausaya a tausaya masa to wannan shine mu'amala za ta yi kyau shi yasa ma'aikin Allah ke ce addinu al-mu'amala shi addini ma a dinkula mu'amala ne Allah ta'ala ya mana jagora ita amana tana cikin mu'amala a mu sani cewa Allah ta'ala ya ba da umarni mu isar da amana gun ma'abutanta kuma amana suka ce wani haƙƙi ne ba da haƙƙi da kiyaye shi ka ba da haƙƙi kuma ka zamto ka kiyaye haƙƙin da ba naka ba a gare ka inna Allah ya yuda kullu zai haƙƙin haqqa Allah ta'ala ya biya kowane mai haƙƙi haƙƙinsa musulmi a yuti kullu zai haƙƙin haqqa zai gabatar da haƙƙin duk wani mai ma'abocin haƙƙi a kansa farko ka gabatar da haƙƙin Allah wajen ibada ya halicce ka dan ibada ne wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ka kiyaye ibada wannan haƙƙi da Allah akan ka kar kai shirka kar kai bid'a ka zamto ka kiyaye gabanka daga aikin haram kuma ita amana hali ne mai girma daga cikin halayya ta musulunci kuma tushe ne daga cikin tushe na musulunci kuma farida ce wajiba ce mai girma wanda dan adam ya sa bayan sa ya dauke ta bayan sammai da kasai da duwatsu sun gudu sun gajiya wajen karɓarta domin girmanta da Allah ta'ala yana cewa mun bujirar da amano amana akan sammai da kasai da duwatsu ke suka gajiya ba su karɓa ba amma ɗan adam ya ce ni na ji na gani zan karɓa wa hamal hal insan innahu kana zaluman jahula mu sani cewa Allah ta'ala ya ba mu doka da umarni mu gabatar da amanoni zuwa ga masu su inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ta'ala yake cewa na ba ku doka ku gabatar da amanoni zuwa ga masu ita Allah da kansa yake cewa ku gabatar da amana kuma Allah ta'ala iya dora mu akan wani domin mu tsira da imaninmu da mutuncinmu wa idza hakamtum bainan nasi an takamu bil adl idan kuma za ku yi hukunci wa mutane ku yi hukunci da adalci inna Allah ni'ma yu'idukum bai Allah yana ma da lalale da abin da yake muku wa'adi da shine alqur'ani mai girma ya yi kwa mu sani cewa annabawa da mursalai su ne misalin farko wajen gane amana da irin riko irin rikon amana da suke da ita kuma su ne umana ullahi alal abuntattun Allah a bayan ƙasa wajen kiyaye shari'arsa da addininsa da al'ummar da aka turo su cikin su mu sani cewa misali ga annabi Hud alaihi salam da ya je ya gabatar da kansa zuwa ga mutanensa sai yake ba su labari cewa ni na zo domin na isar da manzancin ubangiji na zuwa gare uballigukum risalati rabbi ni aiki na na isar da sakon da Allah ya turo da shi wa ana lakum nasihun amin kuma ni ne muku nasiha ne kuma ni amintaccen ku ne kar ku ji fargaba zama da ni amintacce ne ni ba zan haice ku ba annabi hud yake faɗawa mutanensa wannan kalma shi ma annabi nuhu alaihi salam ya faɗi irin wannan kalma ya wa ana lakum nasihun amin ni amintacce ne kuma jakadan Allah ne zuwa gare ku annabi yusuf alaihi salam shi ma ya kwatanta irin wannan kalma lokacin da 'yan uwansu suka je ya waro dan uwansa kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa ya ce zai zauna da shi a sarkin ya ce a ituni bihi ku zo min da shi astaklisu li nafsi zan keɓance da ni da shi falamma kallamahu lokacin da annabi yusuf alaihi salam suke tattauna da dan uwansa sai yake ce masa innaka li yawma ladaina makinun amin matsayinka a guna a yau kai amintacce ne karka ji sharga karka ji fargaba ni amintacce ne ka aminta da ni ba abin da zai mana cutarwa annabawa suna wasafa kansu da su amintattu ne ƴaƴan dattijon madina suke siffanta annabi musa alaihi salam inna khaira man tajartar qawiyul amin suka ce mafi alkhairin wanda za a dauka ko da goyi aiki shine alqawi mai karfi al'amin kuma amintacce daga dan zaman su da shi na yan mintuna a kaddar mintuna a yanzu to sun gane shi ne amana ne shi ne amana ne kuma dama su annabawa suna binnan halayya na kwarai tun kafin su fara yin da'awa annabi yusuf alaihi salam lokacin da kaddara ta kashe kurkuku sai ya zamto mutumin kirki a gidan kurkuku yadda imamu sa'adi ko imamu sa'idi ala kilaf ismail ko sa'idi ko sa'adi amma sa'idi shine wanda malaman ilimi suke ce shine sunan nashi cewa sai yake faɗa cikin tafsirinsa annabi yusuf idan ya ji labarin wani bashi da lafiya a ɗakinsa a kurkuku zai je gano shi idan wani bashi da kuɗi kuma annabi yusuf iya da abin da zai bashi zai bashi idan wani iya buƙatar nasiha annabi yusuf zai masa wa'ansu daga cikin ma'abota kurkuku suka yi mafarki suka zo wajen annabi yusuf neman fassarar mafarki sai suke cewa inna lanaraka minal muhsinin babu shakka muna ganin kai mutumin kirki ne dan zaman su a kurkuku amma sun gane annabi sun mutumin kirki ne ba su san shi ba ba su san asalinsa ba ba su san da'awarsa ba amma mu'amalarsa suka gane shi mutumin kirki ne nan gaba idan ya zo musu da da'awa to nan da nan za su karɓe ta nan da nan domin sun gane shi ba mai ha'inci ba ne shi kuma ba mai cin mutunci ba ne mutum ne mai amana mai sauƙin hali nan da nan saƙon zai iya isa wannan darasi ne musamman ga 'yan uwa masu da'awa a dinga kyautata mu'amala ga juna wanda in ka kyautata mu'amala da mutum duk saƙon da kake so ka bashi zai ka karɓa amma matuƙar ka munana mu'amala da shi to saƙon Allah ne saƙon sunna ne amma ba zai iya karɓa ba domin kai ne matsalar ba saƙon ba ne matsalar daga gare ka take mu sani ya 'yan uwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kafin Allah ya turo shi manzo to Allah ya mai ado Allah ya masa ƙawa da halayya masu albarka masu kyau iya cewa inna ma bu'istu li utammima makarimul akhlaq ni Allah ya turo ni domin na zamto cikamakin dukkan wata halayya mai kyau duk inda ka san hali mai kyau to ma'aikin Allah shine masarul a'la tun kafin ya zama annabi ya rayu cikin makiya cikin mushrikai amma da yake ita gaskiya dole ta bayyana he suke masa laƙabi da shi aminu ne ma'ana amintacce ne mai yawan gaskiya ne wannan kuma ya shahara sunan agunsu tun ana maka suna shugabantar da ma'aikin Allah idan suna kusuma wannan kuma sanannen abu ne a cikin sira ko shama'il suna sun zo suna ta debate ya za a dora dutsen hajar al-aswad wani kabila ta ce ni zan dora wani su ce ni zan dora sai aka ce to mun tsaye da shawara duk wanda ya shigo to mu ce shi zai dora wannan dutse ana cikin wannan magana sai ga manzon Allah ya shigo ha ha ha za amin ha za amin ga wani ga amin ya zo ya dora sai manzon Allah ya yi wata hikima sai ce wannan kabilar ya kawo mutum daya wannan ya kawo mutum daya domin hikima da koyarwa irin tasa kowace kabila aka kawo delegate na mutum ɗaya a cikinsu sai ya ce a kawo wani kyalle kuma ya fi a ɗora dutsen hajar al-aswad kowace kabila na ta kama a cicciɓa a je dab da ɗora shi a gunsa sai ma'aikin Allah ya sa hannunsa mai albarka ya ƙara sani wannan hikima ce kuma wannan an saukar da kowa a tamfar da yake da ita kowa zai ɗauka da yawunsa da kuma wakilcinsa aka ɗora wannan dutse to wannan hikima ce irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya masa arziki da ita suna ba shi ajiyar amanoninsu su iya kiyaye musu ba su taɓa zarginsa da yaudara ba fa ma hafizat anhu ghadra duk kiyayyarsu ba su taɓa cewa manzon Allah ya haince su ba su taɓa yi ba ga Abuja wanda ake ce masa fir'aun hadhihi al-umma domin tsabar mujirmancinsa amma da kansa yake cewa ya Muhammad wallahi la nukadhibuka Muhammad wallahi ba ma ƙaryata ka walakin nukadhibu bima ji'ta bihi muna karyata abin da ka zo da shi ne amma kai zatin gaba ma karyata ka sai Allah ta'ala ya sako da aya kad na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunak walakin adh-dhalimin bi ayati la yajhadun cewa Allah ya ce mu mun sani ba sa karyata ka kai ba makaryaci bane a cikin su kai ba mai cin amana bane amma suna karyata sakon da ka zo da shi ne kuma azzalimai game da ayoyin Allah masu husuma ne amma ma'aikin Allah duk kiyayyar mai kiyayya ba zai ce makaryaci ba ne ba zai ce mai madara ba ne ba zai ce marowaci ba ne duk wannan Allah ya mai ado da wannan sufar domin me domin da'awar ta ci gaba domin da'awar ta karbu ba a san manzon Allah da da ha'incin amana ba wala arifat lahu fi amanatihi dhilla ba a taba bashi amana an samu matsala da shi ba duk abin da aka bashi amana yanda aka bashi haka nan ake zuwa a karba a gusa kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana haka ake so mu zama masu amana ta magana masu amana idan mutum ya zo da jahilcin wani abu ka faɗa masa gaskiya idan mun yi wannan wallahi duniya za ta zauna lafiya amma matuƙar mun saba wannan duk dubara ba inda za ta kai mu amana a ofisoshin idan wani ya zo da kishiyar wani ba faɗa masa gaskiya idan wani ya zo kasuwanci zai sai kaya gunka faɗa mai gaskiya kar ka damfare shi ko ka cuce idan bai san harkar ba idan wani ya zo kaza kai ka sani Allah ya baka ilimi faɗa masa gaskiya ku rabu lafiya wannan shine amana da Allah ke cewa mu kiyaye ya amurukum an tudul amanat ila aliha ko tambaya za a mata addini to ka faɗa mutum gaskiya in ka sani ku ni'ima in baka sani ba baka sani ba wannan shine gaskiya kuma shine amana amma yanzu miji iya tsoron matan saboda rashin amana makoci iya tsoron makocin saboda rashin amana al'amarin ya riga ya lalace ba inda za ka sa darasi na amana bai shiga ba a wannan rayuwar magana za ku yi ta amana da wani amma sai ka ji ta bakin wani wani za ka ɗaga waya ka buga masa ka tabbatar da kai da shi za ku yi magana amma ya sa hands free wannan suna ji ya yi rikodin don ya je kaiwa wani ji babu amana ta kai ta kawo a yau magidanci zai faɗa wa iyalinsa na yi tafiya nan kuma ya je ya kama wani hotel iya kunshi a wannan al'ummar ko mace ta ce ta tafi ganin gida ko ta tafi ta bukata amma kuma ta tafi wani sharholiyancinta da shashancinta a al'ummar manzan Allah mai amana ake wannan arin mutum ya je ya kwana hudu biyar bakwai a hotel ko a wani gida na mutanen banza kuma nan iyaye wa iyalin su wahimu baya a gari baya nan ya tafi samina ya tafi ina ne ya tafi ina ne Allah yana ganin ka fa in lam takun tarahu fa innahu yarak duk inda kake Allah iya ganin ka shine ma'aikin Allah ya ce ittaqillah haisu ma kunt ka kiyaye dokokin Allah duk inda kake Allah iya ganin ka kuma zai tada kai ya baka labari ma yakunu min najwa salatati illa huwa rabi'uhum wala kamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbihum Allah wannan shine darasin sannan zai ba ku labari bima amilu yawmal qiyama duk abin da ka buya kai Allah sai ya baka labari a ranar alkiyama idan kai algus a kasuwanci ka buya ba mai ganin ka to Allah iya ganin ka idan ka cakuɗa mai kyau da mara kyau Allah yana ganin ka idan ka shiga ka ƙara farashi dan ka ga alayan kai kadai ne mai kayan Allah yana ganin ka idan an kawo ma takarda ta ci gaban al'umma ko ci gaban wani ka ɗaga ƙasan kafe ɗin ofis ka sa ka ɓoye Allah yana ganin ka kuma zai baka labari yanda ga wannan takardar a hannuna wallahi haka kowa zai take karanta littafinsa a gaban Allah idan kai da kyau ka karanta da kyau idan kai da muni ka karanta da muni ikira kitabaka haka Allah ya ce ka fa bi da suka yawma alayka hasiba kai kai ba dugon ba na wani naka ne duk abin da ka gani a littafin naka ne la yughadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha karamin abu bai kuye ballanta na babba Allah ta'ala sai ya kawo duk abin da kai tun daga balagar ka har ka mutu to wannan shine tsarin da Allah ta'ala ya mana kuma Allah ba zai canja wannan tsarin ba ma yubaddalu lakawlu ladayya idan Allah ya zartar da hukunci ya zartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun shaide shi da rikon amana da ba shi ajiya su same ta lafiya kalau lokacin da ya hijira zuwa maka sai ya bar sayyidina Ali radiyallahu anhu yace duk wanda ya zo neman kayan sa gashi ka bashi domin amana ko rasa akai daga maka ba fitar lafiya kalau yayi ba ba fitar dadin rai yayi ba amma sai ya bar wakili duk wanda ya zo neman ajiyarsa ka bashi ajiyarsa ne na tafi Madina haka yayi ba mutumin da ya rasa kayansa duk da ya hijira ya koma madina farkon abin da wannan mazo ya fara kira a kansa shine amana farkon kiransa a riƙe amana juna a riƙe amana tsakaninmu da Allah lokacin da aka yi hijiran farko sahabbai matsi yayi matsi aka tafi habasha wajen da jashi sun je suna gabatar da kansu akwai Ja'far bin Abi Talib ne jagora a wannan tawaga sai Najashi yake tambayarsa wasu alahu Najashi an dinihi sai dajjal ke ta ko wannan bakin mai addinin ajabahu ja'far radiyallahu anhu faqala lahu sai ja'far ya amsa yace ayyuhal malik ga darasi ga masu da'awa kirista ne a lokacin amma sahabin manzon Allah ke cewa ranka ya dade mai girma domin musulunci ya ce unzilun nasu ala manazili kowane mai matsayi ku bashi matsayinsa wannan koyarwa ce baban musulmi bane ba mai sabo bane a kafiri ne kirista ne amma Ja'far Ja'far dan uwan jini ga manzon Allah da mahaifinsa da mahaifin manzon Allah uwa ɗaya uba ɗaya amma yake ce ai wal malik ya girmama shi ya ba shi matsayinsa yanzu wannan zai faɗa mai magana ya ture ta ya girmama shi bai ce kaza kaza kaza ba ya ji masa da arogan da girman kai bai masa wannan ba sai ce ai wal malik ya mai girma ranka ya daɗe mai sarauta ya ba shi girmansa sai kuma zai gabatar da halin da suke ciki kunna kauman kunna kauman ahalu jahiliya ya ce farko mu mutanen jahiliya ne iji jafar na abudul asnam muna bautar gumaka wani akulu maitat muna cin mushi wani atil fawahish muna zai kiwo alfasha wani qati'ul arham muna yanke zumunta wani si'ul jiwar muna munana makotaka ya akul kauyi min ba'i mai karfi zai turmushe mai rauni duk wannan al'adunmu ne fa kunna ala zalika mun kasance a wannan yanayi hatta ba'atha Allahu ilaina rasula har Allah ya turo mana da manzo minna a cikinmu na arifu nasbahu mun san nasabarsa dan waye daga ina ya fito wa sidikahu mun san gaskiyarsa wa amanatahu mun san amanarsa wa afafahu mun san kame kansa fada ana ila Allah sai wannan mazo ki kiran mu zuwa ga Allah linuwahidahu mu kadaita Allah wa na'buduhu mu bauta masa wa nakala ma kunna na'budu aba'una mi yace mi watsi da abin da iyayenmu suke aikata wa na jahiliya bautar wani Allah ba Allah ba na duwatsu da gumaka ya ce wa amarna bi sirqil hadis kuma shi manzon da yazo yake ba mu doka mu bai gaskiya a maganar wa ada'ul amana mu ba da amana wasilatul rahim mu sadar da zumunta wa husnul jiwar yace mu kyautata makotaka Ja'far yake faɗa wa Najashi abinda manzo yazo da shi da Najashi ya ji Ja'far ya karanta alqur'ani da wannan sakon sai yake cewa da sakon da i annabi Isa ya zo da shi da wannan sakon da kake karanta manzon ku ya zo da shi ya ce ya karji min mishkatin wahid wallahi daga mabubbuga ɗaya suka fita domin ya san magana ce ba ta ƙarya ba ta san zuciya ba ya bayan Allah wannan shine irin halayyar manzon Allah kuma haka ake so mu koya ubada bin samit Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku lamince min abubuwa guda shida ni kuma zan lamince muku aljanna idmanu li sittan admanu lakumul janna manzan Allah ya ce ku kiyaye mun abubuwa guda shida ni kuma na muku alƙawarin aljanna kuma duk suna cikin mu'amala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa isdiqu idza idza haddastu idan za ku yi magana ku yi gaskiya idan kun yi alƙawari ku cika idan an ba ku amana ku kiyaye ku kiyaye gannan ku kar idan ku ya bude wajen gannan matar manza ko matan da ba halalin ku ba ku kiyaye farjinan ku sannan kuma ku kame hannayen ku wa kufu aidiyaku wannan abubuwan guda shida idan mun yi su mu'amala mu ta gyaru idan kuma mun yi watsi da su mu'amala mu ta ruguje mu yi haƙuri mu gyara mu'amala addinin zai ci gaba da tafiya kuma ita mu'amala ita ce saƙon da ake kaiwa wanda ba musulmi bai gane ku mutanen kirki ne kafiri ko krista ba zai zo ya ji wazin ku ba in ba Allah ya gawo shi ba amma an kwaɗa shi kai mu'amala sai gane kai musulman kwarai ne za ku yi tafiya da shi za ka yi sayayya a gunsa mu'amala ta makwata karba ta haɗa ku idan ka ci amanarsa to addini kake rusawa zai gane kai ba mutumin kirki ba ne ba mu gane amana ita ce saƙon farko na kai saƙo na musulunci ga wanda ba su ba da ƙarshe a al'ummar musulmi mu ci gaba da haƙuri masa halin da ake ciki na matsin rayuwa da tsadar tattalin da tashin farashin abubuwa na rayuwa wanda kowa ya san wannan to jarrabawa ce wanda in Allah ya damu na saran za ta wuce daga wani Allah bi izinin Allah ta'ala ba ma zaton abin zai dore haka duk abin da ya tsanani karshen sa sauki ne insha Allah ya duk abin da ya cika to kuma kasa zai mu yi hakuri kar wannan matsin ya saka cin haram ya saka ha'inci kar wannan matsin ya saka zama munafiki kar kai wasa ka hakura sahabbai sun yi rayuwa linkin balinkin wannan ta wahala amma su rike imaninsu da mutuncinsu mu rike imaninmu da mutuncinmu ya uwa shine gaba da gine gaba da komai a rayuwarmu ira na biyu shugabanni da wanda Allah ta'ala ya musu luɗufi na wadata da hannunsu ku taimaki talakawa ku sassauta musu wannan rayuwa amfanin jagoranci jagora ya nemo sauƙi zuwa ga al'ummarsa wannan iya cikin hadafin jagoranci duk inda jagora yake to ana buƙatar ya jawo sauƙi zuwa ga al'ummarsa kar ka zamto kai jagora ne kuma dalilin ka al'umma suna shiga cikin kunci wannan jagoranci bai ba bai ba jagora ya jawo wa al'umma sa sauƙi na rayuwa iya cikin ɗaya daga cikin ayyukansa muna kira ga shugabanci na ƙasa ya yi ƙoƙarin tattaunawa cikin shawara har in saƙon zai je gare su wannan rayuwa da ake ciki musamman tsada na farashi kullum hauhawa yake yi to masana suna cewa ɗaya daga cikin dalilan wannan tsadar akwai rufe guda shi ba a samun kasuwancin ƙasa da ƙasa ba a yi duk abin da aka kawo shi da mummunan farashi za a kawo shi saboda ka shugabancin ƙasa ya zaɓi amintattunsa amintattu a siyasance ko a gwamnatance a ba su dama su shigo da abin da al'umma suke bukata tunda ana tsoron kar a bar abin afulli a shigo da makamai ko abin da ake tsoro amma a ware wa ansu wanda kuka yadda da su ku ba su dama ku ba su tiket su kawo shinkafa taliya mai da sauran abubuwa wannan in an yi wannan to akwai alamar abin zai sauki amma matukar aka ci gaba da garkame wannan tsarin da wahalar kullum hawa za ta yi ba ma fatan abin ya dore a wannan Allah ta'ala ya sa su gane kuma ya ba su ikon gyarawa da mu gaba daya Allah ya gyara mana halayyar mu اللهم صل على محمد من صلاتك من الله صلى الله عليه وسلم الله يفار وانا ايكي ده كنسا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم واكرم على هذا النبي الكريم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله تعالى كرب عبادهم akwai sakon addu'o'i na marasa lafiya akwai wani wanda yake fama da jinya iya faman a sa cikin addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya akwai majinyatan mu gida da asibiti Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai jagoran wannan tafiya mu'assis na wannan foundation mana mai addu'an jinyar da yake Allah ya saka fara ce abin da yayi na ɗawainiyar jinya Allah ta'ala ya sa mai a mizanin ayyukansa na alkhairi Allah ta'ala ya bawa majinyatan mu lafiya duk inda suke Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana mutuncin mu ya tsare mana addinin mu dattawan mu Allah ta'ala ya kara musu albarka mun yi manyan baki ga kakanmu a wannan bangare na da'awa a Sheikh muhammad adamu girbo ya zo wannan masallaci na mana mai adon allah ya kara mai lafiya allah ta'ala ya kara ma jagoranci ayyukan da kuka yi da da yanzu da gobe allah ya karbe shi da shi da aminin sa alhaji isa ya gaya allah ta'ala ya kara musu lafiya da sauran dattawan mu gaba daya mana addu'a dukkan bukatun mu na alkhairi allah ya amsa mana dukkan abin da ya doso mu na shari'a allah ta'ala ya tsare mu ko mu ila salatikum yarhamukumullah